to bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau ko akwai zafi ne tambaya ta farko zamu rarrage tambayoyin da muke da su wasu kuma zamu ajiye su sai daga baya wannan mai tambayan take cewa assalamu alaikum ina son malam ka taya ni da addu'a yara na ba su da lafiya suna da matsalan idanu ya ubangiji Allah ka ba su lafiya da sauran yaran mu marasa lafiya duk Allah ubangiji ka ba su lafiya take cewa ina so malam yayi wa ƴan mata gargadi saboda fita hira babu ka'ida iyaye suna hana su su daina fita in iyaye suke hana su daina fita wannan babban kira ce game da ƴan mata da zawarawa a ji tsoron Allah albarkanki da zaki nema wa kanki ki nema wa kanki albarka ta hanyar biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Neman aure ba hauka ba ne, karki zama disparate, ake fita babu ƙa'ida, babu shiga ta addini, sabbin sai zama kuma neman aurenki da za ki yi ba a cika sharuda na Allah subhanahu wa ta'ala ba. A ji tsoron Allah a kai, hakan shi zai baki albarka a samu miji mai albarka. za a fito neman za a fito waje da tirare haramun ne mace ta sa tirare za a fito da kayan da ba shi ya dace a fito ba haramun ne so da zaurawa da 'yan mata a ji tsoron Allah a bi dokar Allah nan ne Allah zai maka albarka mai tambaya ta gwata ce assalamu alaikum malam Allah ya kara lafiya amin tambaya ta ita ce ita ta yi mafarki tana tare da mijinta mijinta ya kusance ta shin yaya matsayin azuminta azuminta yana nan ba abin da ya same shi malam Allah ya ƙara basira ya ƙara girma ya ƙara fahimta da haƙuri ya jikan iyaye amin Allah jikan iyayenmu gaba daya Allah ji kan iyayenmu gaba daya karanta kafin da iso kanta kula da ita karanta bita a hankali akwai dogayen tambayoyi ta yi dogon addu'a take cewa a taimaka min da addu'a malan yarana su haɗa kansu su dinga jin magana na malan babansu ya fara shaye-shaye ina roƙon addu'a Allah ya shiryen min shi, ya shiryen min su da na al'umma gaba ɗaya. Ina roƙon yarinya na bazawara, Allah ya bata miji nagari da ita da al'ummar musulmai, wannan matar masha Allah ta barakallah, ba kanta kare take wa addu'a ba. Na farko kun ga gaskiya matsalan miji ɗin nan, miji, na farko muna mata addu'a Allah kintsa mata ‘ya'yanta. Allah shirya mata su Allah haɗa mata kawunansu da 'ya'yanmu gaba ɗaya na biyu miji da baya shaye-shaye a ce ya fara shaye-shaye to da kuma ya yake akwai matsala akwai matsala shi sa neman aure neman aure ku bi a hankali babu gaggawa ni jinkirin ya mace ban samu miji ba baya tare min da hankali yafi a ce ta yi kowane irin aure ta zo ana kirga mata aure a kanta in ma fa ta yi sa'a har ta yi auren ta sake samun wani ta shiga ta fito din in ma ba zama ta yi ta ɗau lokaci kuma ba ta sake yin aure ba kar jinkirin aurenki ya sa ki zo kina fushi da ubangijinki jinkirin da Allah ya miki o babban ɗanta ne to mai tambayin tana kusa to duk da haka da sai na ƙarasa sai na ƙarasa saboda ai cases na mazaje da ba sa sallah ya mana yawa a wajen nan malam mijina baya sallah malam mijina hada salloli yake yi ai akwai cases din akwai issues din da yawa na kiyi da gaske mijin da zaki aura ki yi haƙuri karki gaggawa kun ga matsalan bincike din nan a tsaya a yi bincike yanzu ko kes da na tattauna a- da wata jiya a nan babu daɗi wannan matar iya mutunta mijin nan sun mutunta shi lokacin aure amma shi kuma bayan an yi aure bai kyautata musu ba kar yarku ta zama kawai kun matsu kawai ta tafi ne kawai yanzu ta samu miji a'a ta samu miji ni yanzu ba sai an yi kaza ba ma ba sai an yi kaza ba ba sai kawai ni kan a aurar da ita shikenan zai gane baki damu da yar- da yar ba ma ba mu ce in an gano yana da mutunci a takura shi ba idan mai mutunci ne ko yanzu nan ya zo ya ce muku ina son yarku yanzu da yamma a ɗaura min aure kun gama gane mai mutunci ne bismillah ku yi amma wallahi mutumin da ba ku gama gane kansa ba ba gama bincike a kansa ba a daina gaggawa zai yi muku sakiyar da babu ruwa kuma ku sa a yi muku bincike iya bincike a duk guraren da ake bincike binciken addininsa binciken ɗabi'unsa na gari yana da ɗabi'u na gari yana da ɗabi'u kyawawa in bai taba aure ba ku binciki har gidansu ‘yan uwansa da suka yi aure ya ake in ya taba aure ku binciki ya yake zaune da iyalansa ya yake kyautata musu to duka sai an yi wannan aiki ne in ba haka ba za a yi ta shan wahala to alhamdulillah ita wannan ashe karantawa ne aka yi ba daidai ba shi yasa nace a fara tayani karantawa ita wannan dan ne babbai fara shaye-shaye to ya ubangiji wannan matar da ita da mijinta Allah ka yassare musu waɗannan yaran Allah ka shiryar mata da su Allah ka taimake ta akan su da sauran yara gaba ɗaya kamar yadda ta faɗa yarta da take da ita bazawara ya ubangiji abin da ya fitar da ita daga gidan wancan mijin Allah kar ka maimaita mata a miji na gaba Allah ka bata miji nagari ka bata nitsatsen miji su samu kwanciyar hankali da sauran ƴan matanmu da zawarawanmu ya ubangiji a karanta wannan ba ni samari kawai
bayan ta ci tana da kishiyoyi ne guda biyu eh.
sun raba da girki ɗaya ta dama su suke yi kowane kwana biyu bayan tana da kishiyoyi guda biyu sun raba girki kowa tana yi kwana biyu so daga baya su tsara canza zuwa ɗaya ta yi da safe ɗaya ta yi da rana ɗaya ta yi da yamma sai suka canja ɗaya ta yi da safe ɗaya da- da rana ɗaya da yamma ni take da dare Eh.
a duk sa ta ɗaya take da dare na dare girkin dare eh.
a duk sa'in da ta yi girki in mijinta ya zo ya shiga ɗakin ta sai shi ban gane wannan bayanin ba da suka canja ɗaya da yi da safe ɗaya da rana ɗaya da kishiyoyin ta biyu oh su uku ne yawwa ɗaya za ɗaya an ba ta safe ne kawai breakfast
ɗaya ina na rana ga wannan amarya ce aka ba ta breakfast
ɗaya ta na- tsakiya aka ba ta na rana
na. sai ta dare sai kuma ɗayar aka ba ta na dare To, a duk sa'in da ta yi girkin dare mijinta ya zo ya shiga ɗakin ya ganta ok ok na karanta tambayan nan Hmm. duk sanda mijinta ya ganta zai ce tana warin hayaki tana warin hayaki ya shiga da fushi ya fita da fushi rai ya yi ta ɓaci da abu mai sauƙi ne ba na ba na abin da take nufi in ta safe ta yi na safe tunda an bar ta permanent na safe ne yaushe miji yake dawowa galibi da daddare ko kafin dare ta yi wanka sau bakwai eh wacce ta yi da safen nan ta yi wanka sau bakwai saboda haka miji zai zo ya same ta tsatsaf ta rana mafi karanci za ta yi wanka sau uku kafin ya zo ba matsala amma ta dare ko wanka sau biyar ta yi albasa kun gane duk wanda ya yanka albasa duk wanke wanda kai sai ta yi wari ta yi al'amarinku mai sauƙi ne al'amarinku mai sauƙi ne mijinku ku nemi adalcinsa miji ku nemi adalcinsa adalci a nan gurin shi ne in kuka yi sati wannan ta yi na safe wannan ta yi na rawa wannan ta yi na dare wani sati kuma sai a canja mai safe ta koma rana mai rana ta koma dare mai dare ta dawo safe ai sake sati wani sati sai ki ƙara dawowa rana ɗayar kuma ta dawo wacce ta yi dare ta dawo in ƙazantarki ne to ko da da safe kika yi girki da daren nan an zo sai kin yi warin hayaki in ke ƙazama ce saboda ni ina gani abinda na faɗa na ce ɗayan biyu ko ƙazama ce ko ita ƙazama ce domin wallahi in mace tana da tsafta duk abin da ta taɓa na ƙarni da bala'i wallahi a cikin minti talatin kafin miji ya zo akwai dabarbarun da ake ya tafi akwai abubuwan da da su ake cire wari da ƙarni da hamami ɗakin ya mace kar ki zama kin yi nisa da manja lemon tsami kanamfari wayannan abu guda uku karki yi nisa da su sai na hudunsa toka wannan abu hudun karki kuskura ki nisa da shi duk karnin abu idan ka hada toka da manja ka wanke da shi da kyau wallahi ko sabulu bai kai shi ba sabulu kan dama baya fi da karni ai toka da manja bayan ka hada ka yi aiki da bawon lemon tsami ka yi ta murza hannunka minti biyar kana murzawa wallahi karnin ya fita warin baki da karnin baki da cin tafannuwa a baki mai gida ya kusan dawowa ga amsa mai sauki kafin ya zo samu cloth kwaya uku kanamfari kenan kwaya uku sa'a baki ki taunin shi ki haɗe yawun ki bar abin nan tikar ta zama kamar cingam ki ci gaba da tattaunawa in ya zo kusa da ke ma in kin ga dama ki haka hau wala zai ce kai wannan ƙanshin mana na ba ku assignment wannan assignment ɗin ki samu yaron ki yau in kin koma gida yaro ƙarami ki ɗauki ƙwayar tafarnuwa guda abin nan kanamfari ƙwaya ɗaya ki ce tauna karka cinye ya haɗe yawon ya bar sauran a bakinsa ya tauna buɗe bakinsa ki shinshina wallahi za ki ji ƙanshi shi sa malamai masu ba da tarbiyyar tsafta suka ce karki kuskura mijinki kin san akwai tsammanin zai kusance ki ko kwananki ne ko gidanki ne a ce har ya zo kan gadonki babu kanamfari a bakinki kina tattauna shi wallahi duk nan mintuna cin gam da ake special din nan da mai na'ana mai kanshin na'ana na'am na'ana ma yana daga cikin abu mai cire mai cire wari da hamamin baki na'ana wannan ganyen zaka dauka ka tauna shi danyen sa amma dai kanamfari shine kankat kanamfari shine kankat kina tattauna shi yana gefen ki baki da matsala haka lemon tsami a hannu shi kuma saka a hannu ana murzawa to saboda gaskiya ba mamaki rashin tsaftan ki ne akwai tattaunawa na tsafta suna nan da yawa natural natural ba sa cutarwa ina ga dr abdalla ya mana lecture akan infection na mata aiko kafin azumi da wata hudu baya wannan lecture lecture ce mai tsada bakin ciki na shine bai yi recording ba ya faɗa mana abubuwan da yasa ake samun infection da matsalolin aiki da sabulu ya faɗa mana akwai abubuwa natural wanda zaka yake aiki da shi babu cutarwa to saboda ka wayannan sune shawari sannan ya za a yi jikinki ya yi warin hayaƙi kenan kayan da kika je kicin da su su kika zo masa da shi dole a canja kayan mata ‘yan ado ne a waman yunasha'u fil hilyati huwa fil kisami gairu mubin su an halitce su ne akan ado namijin ma ɗan ado ne amma ba kamar na mace ba mace son samu a wuni in miji na ɗakinki mafi ƙaranci karki gaza canja masa kaya sau hudu duk fitan da zai in zai shigo ki sa wani daban in zai fito ki sa wani daban me a ciki turare din nan ko da hancinka baya jin kanshi shi ka ji yadda shi kanci in Allah ya taimake ki kuma baya jin kanshi shikenan kin huta abinda idonsa zai gani akwai abubuwa da yawa da ba a so miji ya gani a jikin mace wani idan ya ga guda ɗaya wallahi sai yayi sati baya sha'awar matarsa ya dace a samu tattaunawa duk a gaya muku wayannan abubuwan
tambaya na biyu bayan fata da take cewa ita ne tana da ɗan uwa mata kawayenta na group ɗaya faɗi ba ka karanta ba kawai ka gane mai kai
idan sun zanna sun hira sai ɗan ta tashi suna gulman mazajensu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai tana da group ɗin kawaye ne sai su zauna tare da kawayenta sai su yi ta gulman mazajensu mahaukata kenan in ba a yi sa'a ba ma har sirrin mazajen watakila har sirri na kwanciya ma ana fada annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fada ko tsinuwa in ba na manta ba a hadisin matar da za ta kusanci mijinta ko mijinta ya kusance ta sannan su je suna hira kuma wasu matan they are very smart wasu kawayen suna da kwakwalwa idan aka zo aka zauna wayon da za ta yi sai ta tuno wani abu na mijinta laifin mijinta kwaya ɗaya wanda bai taka kara ya karya ba sai ta ce "Mm, ai ni mai gidana ai ni matsala ne da shi sai su kashe kunne mai matsalansa mai matsalansa sai ta ce wallahi shi matsalansa kullun ya shigo kudin cefanin nan sai ya tambaya ina ce dai sai ta faɗi abin da a zahirinsa ma ba matsala ba ne don me don ta bar ku ku kuma ku yi zuba wawuya a ciki sai ta ce tab ai gara naki ai ni in ta yi haka in ta rika zuba ta rika zuba ta rika zuba ya ta zubar da dukkan abin mijinta wata wawuyar ma ta ɗauka wata wawuyar ma ta ɗauka shi kenan sai a ɗauka kuma ya ji a yi ta baza su a layi wata ma har ƙarya za ta yi wa mijinta musamman kuma wasu wawayen ko har kishiyoyi wallahi sai wata kishiyar hita zauna ki sai ta zagi mijinta akwai kes da ya zo guri na su su biyu ne gurin mijin wallahi waccar matar babu irin sharri da bata zo wajen uwar gida kuma ku ga abin mamaki wallahi ta zo ta samu uwar gidan ta rika cin mutuncin mijin nan uwar gidan da ke sakare ce ba ta yadda ba tana cewa ni ba haka na san shi ba har aka zo level ɗin da take cewa Allah ya dawo da shi kaga an samu matsala wallahi aka yi kacca-kacca ubangiji ya taimake shi shi Allah ya kai zuciyarsa nesa ya ce ya san bai taɓa haka da uwar gidansa ba akwai abin da ke faruwa yayi yayi kuma ya ji daga ina take samun abin da take faɗa taƙi ka san dai tabbas ne abin da na gaya maka kuma ka san ƙarshe ya gano amarya ce take wannan abu to kun ga wani har a cikin gidansa wasu matan wauta ne wannan zaki kwashi albarkan kanki kuma miji daga an fitar daga rashin yadda ya shigo na bai yadda da ke ba kina watsa sirrinsa kina kaza wallahi daga nan an samu kaso da yawa da ya tabu na zaman aurenki ba zai taba yadda da ke har wasu manyan sirrinki yana jin wani iri ne balle kuma ya samu ma alayi ne da wasu kuke ake magana kuma galibi wasu maganganu ma za ka samu ƙarya ake akan mazaje ne to karku manta yadda na faɗa karku manta yadda na faɗa wallahi tallahi wasu mazajen haka su kuma suke akan matansu yanzu akwai ha Allah ubangiji ka shirye kowa wani ba sai ka goyi bakinsa wai wane kai shiru mana ka kyale mana ce ba ta da mutunci wallahi na ce mu haka kuma, kuma cikin jama'a fa ya rika fada ya rika fada ya ta ba da labari to wasu mazajen haka suke mata tana iya kokarinta amma ya zo duk ya zubar da mutunta wajen abokanai sai an kira labarinta sai kawai suke ganinta hankoce saboda ya cici mutuncinta sirrinka shine matarka wallahi mijinki ko iyayenki karki gaya musu sirrinsa matarka ko iyayenka ƴan uwanka kai mahaukaci ne ka je ƴan uwanka na cewa matata ba ta mutunci kaza a a kai rashin mutuncin da take maka kai iya kokari ka kare mata mutuncin ta wajen ƴan uwanka a wallahi tana kokarin ta a wallahi tana kaza a wallahi a a to ai wannan kuma dama kowa za a same ta da kuskure ka kare mutuncin matarka a tarihinka a ce baka taba kaiwa matarka kara ba ko a ce baki taba kaiwa mijinki kara ba wallahi ba za ki kina da daraja a fiskan mijinki wannan shine zaman lafiya me zaka kai matarka me zaka je gaya musu ba an baka amanan ba ka dora mata kaidodi ka koya mata abinda bata gane ba ka ce ga yadda kake so ku yi abu kaza ga yadda nake so in ta hau wannan wallahi sai kaga kun zama kamar cib da taya sai ka ji ana cewa ai kawarsa ce sun zama kawa saboda ta bi abin da kake so ka dora ta ta rike in baki rike ba kuma wannan ruwanki to da wannan lecture ne mai zaman kanta na ji daɗin tambaya ɗin nan kafin ka karanta wata ga wata ga wata ma 'yar dogo-dogo haka karanta barin karanta tawa wadda take cewa assalamu alaikum ta yi addu'a ta ce mijina ne bai damu da yamin wasu abu na rayuwa ba idan zai bani abinci da sha baya bata abin da ya ishe ta da kenan shin malam to in ya bani kudin cefa ne sai na rage kuma bana bashi ina yin bukatuna da su malam hakan ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba zaki rage kudin cefa ne zaki taba kudinsa a abu na wajibi a abu na wajibi sabulu baya ciki omo baya cikin abubuwan wajibi shi yasa hakokin auren da ina so mu zo mu tattauna in kika saci kudin mijinki kika sayi sabulu za ku yi shari'a da shi a gaban Allah amma ki taba kudinsa ki saya muku dawa ku sayi gero da za ku cike da 'ya'yansa a lokacin da yake baki kuma kina ganin akwai kudin ga inda yake za ki iya tabawa kuma kina da imanin da ba za ki wuce gona da iri ba ki taba ki yi muku cefane wannan ya halatta amma ki taba kudinsa ki sha ki ga kudin mota ki je anguwa ki taba kudinsa ki biya kudin dinki ki taba kudinsa a balle ma ki taba kudinsa ki sa recharge card Allah ya isansa wallahi sai kun yi shari'a Allah sai kun yi shari'a in dai baki gaya masa ba bai sani ba saboda baya cikin haƙoƙi din nan ce sa lecture kan haƙoƙin ma'auratan nan dole mu zo mu yi shi ki san a wani abu ne zan iya taba dukiyarsa na yi in yazo in ce masa ni fa nayi ko kuma in shiru ma haƙƙi ne a wani abubuwa ne ya ki biyan kuɗin haya kuɗin sa ya biyo ta wajenki sai ki biya kuɗin haya dan ki samu wajen zama askinu hunna min haisu zakantum Allah yace ya ki baki abinci sai ki yi kudin sadakinki ya baki 150 ne akwai sauran cikatan 50 sai kudin sai biyo ta hannun kika ce na rike 50 dina cikatan sadaki dama wannan wajibi ne wajibi ne wannan ki taba kudin sa ki cika abin da yake na wajibin sa amma in ba na wajibi ba ki yi wa kanki dinki ki sayi recharge card ki sayi indomie bayan kin ci tuwon dawa ki ce ai bai yi dadi ba miyar ba mai yanzu bari in taba in sai indomi da kwai na ci mai daɗi da kuɗinsa baya cikin wajibinsa wallahi kin ci haram yawwa gara ki sani ma ke sa haƙoƙin auren naji daɗi ma muna tattaba su yanzu ma da shi ma akwai nasa fakar ku ce ku ake tabawa shi ma akwai nasa yawwa so da aka baki da lafiya bai baki kuɗin magani ba dama ba dole ne ya baki kuɗin magani ba idan baki da lafiya gidanku zai ɗauke ki ya kai ki a mashabar malikiya su gama miki jinya in kin warke je ɗauko ki na rantse da Allah haka take a mashabar ta malikiya amma a wata mashaba da ku saurara mana amma a wata mashaba ba da magani dole ne ba da magani dole ne yawa shi sa in mun zo a masaurar malikiya duk nake so mai karatun nan ba ki da lafiya ba ba ki da lafiya tattara ke kai shi sa na ce muku haƙoƙin ma'auratan nan wallahi ba na so mazaje su ji su don mazajenmu na yanzu ka nuna musu haƙoƙin ma na wajibinsu ma ya suke balle ka ce musu ba dole ba ai bala'i za a yi ta yi hajiya tambaya tambaya ne ne
faranta baya sallah tun tashinta tun tashinta baya sallah asuba ta sanya shi baya sallah asuba daga baya kuma sai ta ta fuskanta cewa sulusun sauran sulusun da yake a masallaci da sallah azhar asar na karanta wannan tambaya din na karanta ta kana ciratar da ni ne babanta ne ko mijinta babanta mahaifinta baya sallar asuba kwata-kwata ita sallar asuba baya yi sai take cewa daga baya sai ya zo yana yin sallah amma kun sai da yake sallar shine duk inda ya je ba zai sallah a waje ba ba zai bi masallaci jam'i ba a ma'aikatan sun ana yi ba zai sallah ba sai ya dawo gida ya yi sallah sannan ya koma eh a ɗakin matarsa ba mahaifinta ne wannan to wannan ba mamaki ya haɗu da aljanu ya haɗu da 'yan secret society ya haɗu da wasu matsafa da suka masa doka in ya kuskure ya sallah a waje zai mutu ko za su kashe shi ko ne a makamancin haka ku yi wa babanku rukiya ku zauna da shi tukuna da malamai ku sa malamai su zauna da shi ku ce ga abin da kuka fahimta a kansa kun yi tambaya akwai matsala saboda gatan da za ku masa kenan a masa nasiha a masa wa'azi ya faɗi uzurinsa in an ji uzurinsa in abu ne da ya dace a masa magani a masa magani amma tabbas wannan akwai matsala tattare da shi wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya nu abin nan ya azumi Allah ya nuna mana na baɗi amin da baɗin baɗin baɗin baɗin baɗa da madu Allah ya nuna mana Allah ya ji kan magabatanmu amin ya gafarta musu amin malam a taya zawarawa da addu'a Allah ya ba su miji nagari malam ina fama da rashin bacci ki yi aure za ki ki bacci a taya ta da addu'a a ce zawarawa har da 'yan mata wallahi matsalar rashin bacci na o yau na zawarawa ne wallahi matsalar rashin bacci matsalan wane ne wallahi duka depression ne depression ne yan mata kuma anxiety ba su kai level su shiga depression amma galibi zawarawa wallahi depression ne yan mata in kaga aljanu suna yawan dukanta suna yawan zubar da ita wallahi ta yi aure ka gani wallahi za su tafi na rantse muku da Allah aljanun da yawa rashin aure ne yasa suke tashi daga yarinya aljanunta sun dame ta kawai kuma ta aure za su tafi aljanu har samari mun gwada kan samari da yawa mun gwada kan samari masu matsalar depression masu waye ana aurar da su ga abun ya canja da yawa da yawa fa to muna addu'a ya ubangiji wannan jarrabawa da al'ummar mu take ciki ta wahalan yin aure idan aka yi auren kuma ba a jin dadin sa Allah ka gyara mana wannan al'amari wallahi in kuna jin cases din babu dadi cases din in an yi auren ma babu dadi yazo ce kawai sai ki sai ki ga yake abin da ke ga dama a lokacin kuma an masa duk sassauci wallahi in kuna jin tattaunawan yadda iyaye kuke da kokari wajen aurar da ƴaƴanku ku daga wa mutum kafa ku masa mutunci amma yazo ita walakanta ƴa wani kuma dan Allah ya bashi rufin asiri ya auri yarku sai yayi ta walakantawa saboda yayi abun wani wani abun tsiya duk abin da kai ai ba kanka ba ba a su kaiwa ba a kanka kaiwa yar su ka gani kace kana so ka kyautata musu bai dace ka zo kana walakanta su abin da kai musu ba sannan bai dace su daga maka kafa su maka mutunci wallahi jiya case da na jijiya a nan masallacin kawai matan nan ne don girman Allah ki je ku yi haƙuri ku yadda kuka masa mutunci kar ku taɓa rashin mutuncinku ku yi haƙuri ku tafi a haka to cikin laifin shine yadda na faɗa da zudin nan ƴaƴanku kuna ɗaukan su ba masu kima ba kawai gagagagagagaga kawai a aurar da su a'a a zauna da iyaye a bi a hankali a duba ranar auren da ake ga babu matsala a saka lokaci a wadace a tsanake in akwai abubuwan da bai gama ba a yanzu yana ɗokin ƴarku ne fiskar da aka nemi aure da ita ba da ita ake mai ba ku ƙara samun hausar nan ba da ita ake zaman aure ba to kar ku yadda a tafi zaman aure a fiskar neman auren ba a gama ba kun gane karatun nan ba a gane ba ya fiskan neman aure take fiskan neman aure akwai i love you ina ƙaunarki ina sonki aini do a family ba gidan da ya fi mutunci irin gidanku aini wallahi kin ganni ni dinnan ko yanzu aikin da nake na gwamnati zan iya haƙura don ke zan iya duk wannan kalmomin ya iya su yanzu mai kike bukata ne wani abun ma baki bukata ba zai ce wayarkin nan ta tsufa ta ji shege waya ta tsufa eh kawo a canja miki aje a canjo miki wata a kawo ya kike saka hijabi bai kai har ƙasa ba da Allah wayannan ki kyautar wa kannan ki hijaban da shekaran da na shekaran je wacce ki kyautar ayo miki dogaye to in a yanzu kuna cikin wannan labin ɗin karki yadda ki ɗaga masa kafan a yi aure wasu abubuwa bai ƙarasa ba kayan aure ya miki turmi shida yanzu sai an zo zan ƙarasa miki guda talatin da biyu zannuwa ba zannuwa ba mai suna abin takalma dama kafa sha takwas ake yi yanzu ya ga guda uku in kin zo za mu ƙarasa wata mafa har sadakin yanzu bari in ba da dubu kaza in an zo zan cika ta ni da yanzu auren nan a yi shi ana ɗaurawa yana shigowa ɗakinki an gama amarcin nan na sati in ba zaura ce an gama kwana uku din nan fiskar neman aure an ajiye ta yanzu an dawo fiskar rashin mutunci ke ni fa inda hali takalman ma a sai da su mu yi cefa ne da shi wallahi abin da yake faruwa ke kayan ɗakinta wata za ta sai da kayan ɗakinta don a yi cefa ne to don Allah lokacin kina sai da kayan ɗakinki don a yi cefa ne ina maganan biyani dubu hamsin ɗin sadaki dina ina maganan ƙara samun turame talatin da biyu da ai ba ina maganan kar a yi gaggawa fiskan neman aure a haɗa miki kayan aurenki da shi sannan ni a fatawana ba zan kira shi fatawa ba a gamsuwata gaskiya wajen neman aure ba iyayen amarya ne za a ke bar su da waniya ba suna shan wahala kai ka shigo a yi in son samu ne fa duk matan da za ka aura abin da za ta zo da shi kawai shi ne me me za ta zo da shi kayan aiki ai wallahi ta zo ta same shi a gidan kayan sawanta kadai wallahi inda hali ta zo da fridge ɗinta da gas kukanta da buhun gawayinta tunda 'yan najeriya ne mu da gadonta da katifanta da wardrobe ɗinta da komai da komai ta shigo da kayan sawanta cikin gida ɗan sadakinsu da ka ba su dubu ɗari biyu su duba wasu abubuwa da suke gas kamar cikatawa ne a zo da shi inda hali haka ya dace ake aure amma mu a najeriya ne ba mu haka yanzu ka isa ƙasashen larabawa ka yi haka a ƙasar larabawa dole ya ka saya mata gida suna kiransa shukka wancan tafiyan misra da nai na zo printing muna hira da mata mai shago take shaga yata zan baka irin ce mata na shirya kuwa sai ta sai ta dauko waya sai ta buga ita ce za ka yi shukka ga kudin shukka sai na gani sai na buga da kudin najeriya sai na ga miliyan arba'in da wani abu za ka saya mata wannan kuma za a yi rubutu kana sake ta nata ne wallahi haka ne don Allah za ka sake za ka rike da kyau amma mu abin namu mun walakanta 'yan matan mun walakanta kanmu muna abin akwai abin takaici musamman mijin da yake da iko zai yi wasu iyayen kuma wallahi suna da mutunci wani zai ce za mu auro to bari mu duk abin da za mu iya na mutunci bari mu kaza mu kaza wasu iyayen kuma za su aurar ne ma akwai uban da na sani zai aurar ya ce wanda za mu auren ba shi da ƙarfi aka masa duk abin da za a yi na mutunci kuma alhamdulillahi wallahi ya rike da mutunci so almuhim gaskiya harkan aure wani abu ne kaman haɗin gwiwa mutunta juna ake yi fiskan da aka yi aure a yi ƙoƙari a je da ita gidan miji wacce ce me ta ce wannan wannan ta tambaya wata karin bayan dangane da balagan yaro namiji ta da yaro shekararsa sha biyar muryar safar canza an ba ta bari azumi saboda yaro namiji daga ya kai shekara goma sha biyar ya balaga ko bai ga alamun balaga ba yarinya ya mace suna cewa daga shekara sha uku zuwa sha hudu ta balaga shekaru kenan za ta iya balaga ba ta kai wannan shekarun ba shekara sha biyu ta fara ganin jinin al'ada shekara sha biyu gashin hamata da gashin gaba ya fara fitowa a ga namiji ko a mace duk wannan alamu ne na balaga dukkan wayannan alamu ne na'am sannan take cewa yana da ciwon koda ba ta bari ya azumi sannan menene menene mafita yawa tunda yana da ciwon koda wannan kuma wani uzuri ne daban mafita sai ki samu likitoci wannan ba amsan da almajiri za su bayar bane ki samu likitoci za su gaya miki zai iya azumi ko ba zai iya ba wannan take cewa assalamu alaikum wannan addu'a ne Allah ya biya mata bukata kai lokacin ya tafi ko ina ga zamu dakata hanan malam dan Allah ina neman a taya ni da addu'a yaro na yaro na za a ƙara musu girma ina ga soja ne ko ɗan sanda sannan malam dan Allah a taya yarinya ta da addu'a tun da ta yi aure ba ta samu aihuwa ba Allah ya ba ta Allah ya sa tana da rabo ɗanki da za a ƙara masa girma Allah ya tabbatar masa da alheri ƙara girma ana shan wahala za ga wani ya cancanta amma sai a ƙi masa Allah ya gaggauta nasa a yi masa a masa da alheri kuma wannan yar taki da bata samu aihuwa ba Allah ubangiji ya bata aihuwa Allah ya bata aihuwa kun ga dadin aure kenan dadin aure kenan auren da aka yi shi ta hanyar halal yanzu kun ga uwa ce take Allah Allah yarta ta samu aihuwa amma in hanyar rashin mutunci ne fa buya ake yi Allah kamar da mai kyau mu tsaya anan gaskiya akwai tambayoyin da yawa za mu dakata anan gurin wannan a yaga su mun gama da su na wajen ka an gama da su duka